وأسلم على خاتم الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه والتابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين وبعد السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته يوم الخميس 30 ga watan Jumada al'ula shekara ta 1445 hijiriya wanda ya dace da 14 ga watan Disamba shekara ta 2023 miladiya muna darasi na 20 daidai a cikin karatunmu na littafin riyadu salihin da muke gabatarwa a wannan masallaci mai albarka na sabuwar jami'ar bayero a kano najeriya idan yan uwa za su iya tuna muna cikin babu tauba babin da ke magana akan tuba imamun nau ya kama da dogon hadisi Allah ya jarabe su suka fada cikin ibtila'i na ƙin halattar ko ƙin zuwan yaƙin tabuka kuma annabi sallallahu alaihi sallama ya ladabtar da su annabi sallallahu alaihi wasallama ya ladabtar da su akan rashin zuwansu na wannan yaƙi ɗin ba don komai ba saboda ya nuna cewa ai rashin zuwa yaƙi laifi ne babba kabu dan malik an dawo daga tabuka ya je gurin manzon Allah sallallahu alaihi wasallama manzo Allah ya tambaye shi me yasa bai je ba ya faɗi duk abin da ya faɗa ya ga annabi gaskiya manzo Allah ya ce tashi ka tafi sai Allah ya yi hukunci akan lamarinka ya tafi yana cikin damuwa ya ce sai aka ambata masa wasu mutane guda biyu mutanen kirki murara ibn rabi'a al'amiri ko al'amri da alhilalu ibn umayyata alwaƙifi a cikin hadisin ya ce fazakaruli rajulaini salihaini kad shahida badran suka ambata mu wasu mutane na kirki guda biyu sun halarci yakin badar su ma wannan tsautsayi ya fada musu ba su samu halartan yaƙi ba Allah maɗaukin sarki ya jarrabe su. Ya ce, Faƙultu li fihima uswa, ai waɗannan abin koyi ne gare ni, an ce uswa anan ana nufin ƙudwa. Ƙala, famazaitu hina zakaru humali, na tafi lokacin da aka ambata mu waɗannan mutane guda biyu. na ce to ba ni kaɗai ba kenan nake cikin wannan matsala ko nake cikin wannan larura dan annabi ya watsar da shi annabi ya daina masa magana annabi ya daina kula shi ya ce sai Allah ya yi hukunci a kanka to shine ya fara faɗan hukuncin da manzon Allah ya akan shi abin tausayi kwarai da gaske ya ce wa naha rasulullahi sallallahu alaihi wasallam an kalamina ayyuhas salata mu ukun nan hukuncin farko da Allah ya fara saukarwa ya ce a gaya wa sahabbai duka kar a sake kula su kar wanda ya musu magana malamai suke cewa wannan yana nuna duk mutumin da ya bayyana sabon Allah ko sabon Allah ya bayyana gare shi ya ƙi bin umarnin Allah ya ɗauki sabon Allah a wuyansa ya kamata a ƙaskantar da shi a cikin mutane kuma a nuna shi ba kowa ba ne annabi ya ce ko sallama a daina musu ko magana a daina musu waɗannan mutane guda uku abin ya musu ciwo kwarai da gaske kuma abin mamaki shi kabu dan malik da shi hilal dukansu gaba ɗaya duk inda suka je a madina wallahi ba wanda yake kula su haka shi ma murara me hikimar haka don su gane sun yi babban laifi kuma sai sun tuba min baini man takallafa anhu cikin wanda suka ƙi wato su bi shi manzon Allah sallallahu alaihi wasallam a yakin waɗannan mutum uku su annabi ya sauke hukunci a kansu duk da cewa cikin waɗanda ba su je yakin ba a madina akwai munafukai wanda sun zo sun ba da hanzari na zahiri annabi ya karɓa abin da ya bayyana a fili saboda al'ahkamun shari'iyya aka ce mabnaha ala zawahir ne duk hukunce-hukuncen shari'a ana gina su akan zahiri ne kuma kai ma yanzu duk wanda ya gaya ma abu na fili da shi za ka yi aiki zuciyarsa baka san me yake cikin zuciyarsa ba amma daga bayan waɗannan munafukai waɗanda ba su je wannan yaƙi ba Allah ya tona asirinsu daga baya ya bayyana abin da suka koye ɗin ga muminai suka gane Ka'abu ya ce, Kala fashtanabnan nasu, au kala ta gayyaru lana hatta ta nakkarar li fi nafsi al'ardu. Mutane suka canja mana, daga annabi ya bada umarni, mutane suka canja mana, ya ce, har sai da ƙasa ta canja min gaba ɗaya ƙasar Madina ma sai na ji kamar ni wai a duniya nake ko ba a duniya ba a madina nake ko ba a madina ba to ba wanda yake kula shi wannan yake nuna cewa sahabbai suna bin umarnin annabi sallallahu alaihi wasallam da yace kar a kula shi din kar a kula su wallahi malam ko a koyi ba wanda yake zuwa je kula su mu in a yanzu ne wani zai munafurci ya kewaya ya ma kai mai ziyara su gama hirar su ya dawo amma su duk inda zai bi a yi masa magana wallahi ba wanda ya kula shi ya ce ƙasa ta mun duhu ta canja mun kamar famahiya bil ardillaci a arifu kamar ba ita ce garin da na sani ba saboda tsananin al'amarin kamar yanzu misali idan ka shiga cikin tashin hankali wallahi ji za ka yi a kano kake kuwa ko a wata ƙasar kake ko a wani garin kake saboda bala'i yace falabisna ala zalika 50 laila sai da muka zauna akan haka shekara a kwana 50 dare da rana yake nufi malam shek wata wannan she wannan kwana 50 ba wanda yake musu magana yace fa amma sahibaya fastakana wa qa'ada fi buyutihima yabkiyani abokane na guda biyu murara ibn rabi hilal ibn umayya suka zauna a gida suka yi ta kuka kawai to in sun fito ba a kula ka zo kai ta sallama a masallaci da an juya an ga kai ne ko kula ka ba saboda annabi ya bada umarni kar a kula ka haka ake so in dai annabi ya ce a yi abu to lalle a ɗauki wannan abun a yi shi da gaske ya ce wallahi su kan saboda rauninsu suka zauna a gida suka yi ta kuka kawai cewa lalle sun yi kuskure yau sun shiga uku laifin har ya kai ga annabi ya ce a daina kula su daman manzo Allah ya faɗa cikin hadisi cewa wabki ala khati'atik wa lisa'aka baituk idan kai laifi ka je kai ta kuka akan laifin da kai tsakaninka da Allah ka je kai ta kuka kuma ka wadatu da gidanka duk abin da ya je ya dawo na matsala to mutum ya rike gidan shi kabu ya ce wa amma ana fa kuntu ashabbal qaum ni na fi su yarinta ni na fi su ƙarancin shekaru shine ashabbal qawm wa ajladuhum kuma ni na fi su ƙarfi kalmar ajladuhum tana nufin aqwahum na fi su ƙarfin jiki su waɗancan tsofaffi ne yace fa kuntu akhruju fa ashhadu salata ma'al muslimin duk da cewa annabi ya hana a mana magana amma sai in fita in je in halarci sallar jam'i tare da musulmi sallar farilla wanda ma'ana yana zuwa jam'i wa atufu fil aswaqi wai jam'in da yake zuwa ko Allah zai sa ko annabi ya ga yana kokarin zuwa jam'i ya ce ya janye wannan dokar shi yasa yake zuwa yace bayan masallaci ma da naga ina ta zuwa masallaci ba a kula ne sai na ce bari in je kasuwa ko zan samu wanda zai min magana wallahi malam haka ya je kasuwan nan duk kasuwar gaba ɗaya ba wanda ya kula shi malamai suka ce me hikimar shigansa zuwa kasuwa na farko dai masallaci wuri ne na ibada kuma in annabi ya gan shi za a ce ya ɗan tuba kuma bai yi sakaci ba ya ci gaba da zuwa sallah to tunda yana cikin fushin Allah ne sai yake ta neman ina zai je ya samu rahamar Allah hikiman zuwansa kasuwa shine ai kasuwa ma akwai karamci na ubangiji ai Allah yana saukar da yalwarsa a kasuwa yalwar tasa da karamcinsa ya sa mutane suke kasa kaya su yi ciniki da yalwar Allah da rahamarsa ne a kasuwa mutum zai shiga bai da kokobo amma zai fito da leda bag ɗinsa a cike ya yi cefane zai kai wa iyalinsa da magarba kasuwa ce mutum zai je bai da jarin kokobo da ya yi kaf kaf kaf ya buga ya buga sai kaga ya samu wani abu kenan akwai rahama Allah yana saukar da rahama a kasuwa duk da akwai sabon Allah a cikin kasuwanni amma kuma akwai tausayin Allah a ciki da haka nema yake kowannen tausayi na ubangiji da yake saukarwa da 'yan kasuwa da masu neman na kashewa ko shi ma Allah zai waiwaice shi ya sa ko a masa magana yace wallahi zan shiga kasuwan nan wala yukallimuni ahadu ko mutum ɗaya ba wanda ya magana ka duba ku kasuwa fa da mutanen ƙauye da 'yan gari da baƙi kowa inda zai je yana zuwa yana ta assalamu alaikum assalamu wallahi ba wanda yake amsa malam wannan yake nuna maka ƙarfin mulki da da'awar annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yadda ta yaɗu birni da ƙauye kuma wannan yake nuna maka da gaske suke yi ba sa wasa da duk umarnin da annabi ya musu in dai manzon Allah ya bada umarni ya ce ayi to ba za su saba ba ya ce to yanzu abin har ya kai har a kasuwa ba wanda zai kula ni wa ati rasulullahi sallallahu alaihi wasallam fa usallim alaihi wa huwa fi majlisihi ba'da salati yace sai kuma in sake zuwa gurin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam a majalisinsa bayan an idar da sallah dama annabi yakan zauna bayan aidar da sallah a wurin da ya sallah yana zikiri yana addu'a yana karban fatawa mutane suna zuwa su dawo gurin sa yace ni ma sai in je dan zauna a majalisin ko wai annabi ya gane ce kaza kaza a sauka mu yace idan na je sai ne fa usallimu alaihi in na tarar da manzon Allah a zaune a majalisin sai in ce assalamu alaikum wa rahmatullah annabi yana ganin sai haka sai ya juya fuskarsa ko kula shi da zai ba yace wa aqulu fi nafsi hal harraka shafataihi bi raddi salami amla sai in ce a raina to wai annabi ko ya ma motsa bakinsa ko da ma a sirrance ya ma amsa mun sallama ta ko abu sirrance yace wallahi ko bakinsa baya motsawa ko kula ni baya yace ban wadatu ba ثم أصلي قريبا منه sai in je kusa da annabi sai in kabbara sallar nafila dan nuna masa cewa ina fa cikin damuwa ni fa na zo ina ta bauta ina nema a taimaka mu sallar farilla ne a a sallar nafila ne duka wa usariquhu nazara ina satar kallon annabi abin da yake nufi anan musaraqatun nazar fi salah wai in yana yin sallah idan ya zo yana sallah yana kusa da manzan Allah sai dan yi waiwaye kaɗan shine musaraqatul nazar malamai suka ce baya ɓata sallah baya ɓata me sallah musaraqatul nazar amma dai makruhi ne ba so ba to shi kam dan saboda ko ya ga annabi ya kula da shi a sallar ma yakan dan in ya kabbara haka sai ya dan kalli annabi haka sai ya ga ko annabi yana kallon sa fa idza aqbaltu ala salati aqbala alayya yace in na ci gaba da sallah sai annabi ya ta kallo na amma lokacin bana ganin sa ina sallata wa idza tafattu nahwahu a'rada anni ina dan juya kaina zan kallo shi wai dan mu hada ido sai maza maza sai ya juya ko haɗa ido da ni baya so yayi malam kaga wata tarbiyya ko ladabtarwa ya shiga damuwa ba zagi ba duka ba komai hatta idza qala zalika alayya har sai da wannan abun ya tsananta a gare ni ya tsawaita min jafwatil muslimina irin yadda musulmi suke kauda kai shine jafwa i'rab yadda musulmi suke kauda kai suka rabu da ni suka suka banza da ni yace da naga abun yayi yawa mashaitu hatta tasawwartu jidara ha'ita abi qatada na kama hanya na tafi nace bari in fita wajen gari ko zan samu sauki har sai da tasawwartu na hau katanga kalmar tasawwartu alautu hawa na hau katangar wato gonar abu katada akwai wani sahabi ana ce da shi abu katada yana da yana da gona ya ce bari in je bai ma fa ta shiga kofa ba ta kofa ba dan iya mai sallama ba zai amsa ba ya tsallaka ta katanga dan iya je kwankwasa yi assalamu alaikum ba za a bude masa ba sai ya tsallaka katanga malamai suka ce wannan hadisin yana nuna ba laifi idan mutum ya shiga cikin matsala ya tafi gidan dan uwansa ya je ya nemi tallafi da agaji idan yana cikin damuwa ne zai iya shiga gidan ya jira dawowansa ko da ba da izininsa ba tunda yana cikin larura ne kamar yadda wannan ka abu dan malik yayi idan kuma yana nan ya nemi izininsa ya shiga gurinsa ana so dai a nuna duk in ka da ka shiga matsala ka nemi wani amininka to wannan abu katadan abokinsa ne yace bari ya gwada ya gani ko abokinsa shi ma zai masa haka ko ko zai samu abokin hira yana da gonarsa a wajen gari wannan kuma yake nuna mana sahabbai ashe ba zaman banza suke yi ba suna neman na kansu har gona suna yi har lambu suna yi har sana'a suna yi da haka duk wanda ya samu dama lalle ihris alama yanfa'uka wasta'in billahi wala ta'jas kai kwadayi akan duk abin da zai amfane ka ka nemi taimakon Allah kuma kar ka gajiya kowa ya fita ya je nema noma ne sana'a ne duk abin da zaka iya samun taro da kobo halal ne kuma ba a jin kunya wajen neman halal kar wanda i zauna yana tumasanci kar wanda i zauna yana roƙon mutane kar wanda i zauna bai je ya nemi abin da zai rufa kansa asiri ba kowa ya fita ya nema kaga wannan sahabi ne abu da ai kun san shi amma gona ce da shi yana zuwa ya shuka ya nome ya sayar ya ci abinci da iyalinsa to karatun hadisi fa ana karanta shi ne don ai aiki da shi duk wanda ya je nemi na kansa da zai wulakanta ba a rayuwa ciwo za ka yi noma za ka yi sana'ar hannu za ka yi yaron wani za ka yi a aiki za ka nema na gwamnati maganar zaman banza da zaman kashe wando babu shi a shari'a kowa ya fita ya je in nemo yace na je na same shi yace yana so ya gaya mana alakarsa da Abu Qatada yace huwa ibnu ammi li yace huwa ibnu ammi dan gidan bakwana ne kaga suna da ma da dangantaka a tsakaninsu tunda yana ganin danginsa ne bari ya je suna haduwa akan a wajen Ka'ab ibn Salama shine kaka na biyar ga shi Ka'ab din wani mutum ne Ka'ab ibn Salama to sun hada kaka da shi abi da abi katada shine kakansu na biyar ko da ke shi abu katada kakansa na shida ne Ka'ab ibn ibn Salama kakansa ne na shida wasu kuma suka ce a dan gidan baffansa ne hakikatan da baban Ka'abu da baban shi Abi Qatada wa da dani yace wa ahabbun nasi ilayya Abi Qatada a cikin sabo yana cikin wanda na fi so yana cikin na kusa da ni ga dangantaka ga soyayya da abokantaka yace fa sallamtu alaihi da naje sai na mai sallama na ci sa'a yana gonar na ce assalamu alaikum ya ce fa wallahi ma radda alayhi salam ya ce wallahi shi kansa abu katadan nan sai ya ƙi mai da musallama saboda annabi ya kafa doka ya ce kar a kuskura a yi wa abu magana da su hilal kada a musu magana da murara kada a musu magana kwata-kwata kuma ko da ya muku sallama kar ku amsa malamai suka ce wannan dalili ne karar da yake nuna in wani mai sabo sabon sa ya bayyana in ya zo ya ma sallama za ka iya kin sallah amsawa saboda ka nuna masa kana kin ɗabi'ar da yake yi saboda ya aikata wani abu na sabon Allah kuma wannan yana nuna mana cewa idan an ce karka yadda ka yi wani magana to yana nuna ko sallama ya yi karka amsa kaga ya annabi cewa kar a musu magana kaga ai sallama yake yi amma sai a ƙi amsa sallama shi yasa duk wanda ya rantse ya ce wallahi tallahi ba zan sake yi wani magana ba kawai sai je wata rana yana wuri kawai sai mai sallama ya ce assalamu alaikum ko kuma ya mai sallama ya ce wa alaikum assalam to ka fara ta haushi don ku sallama magana ne amsa sallama ma magana ne sai na ce da shi faƙultu lahu ya abaƙata da an shidu ka billah ya abu da ina haɗa ka da Allah da ya halicce ka abin ya yi masa ba daɗi an shi duka as'aluka kenan magiya shi ne an shi duka an shi duka as'aluka billahi saboda Allah daga annashid ne annashid ana nufin as-saut a larabci hal ta'lamu ni uhibbu Allah wa rasulahu dan girman Allah abu da shin baka san cewa ina son Allah ina son manzon Allah ba to fa fa sakata abu kata da wallahi shi yake ba shi ansa fa uttu fa nashattuhu na kuma nace dan girman Allah abu kata da dan Allah ni kam baka san ina san Allah ina san annabi ba fasakata abukata da ya shiru ya ƙi kula shi fana shattuhu na daɗa masa magiya na haɗa ka da Allah don girman Allah abukata da ni ne ka abu ɗan malik kai baka san cewa ni sahabi ne kuma ina san Allah ina san annabi ba kawai sai abukata da ya ce Allahu rasuluhu alam kuram Allah da manzansa su suka fi kowa sani Imam al-Qadhi Iyad da yazo fassara hadisin yace wannan maganar ta Allahu wa rasulu a'lamu da Abu Qatada ya gaya wa Ka'ab da Malik ba yayi nufin yayi masa magana bane dan ai annabi ya hana shi masa magana da haka ba magana ya masa kawai ya faɗa masa ne saboda magiyan da ya saboda Allah shi kuma ya gaya masa abin da ya sani Allah shi ya fi kowa sani ni ban sani ba ka sani ko kana san Allah ko baka san Allah ni ban sani ba kana san annabi ko baka san annabi ni ban sani ba me yasa ka ki zuwa yaki wannan fa duk azabar da ake masa mala akan yaki zuwa yaki ne abin da ake nufi da san Allah da san manzon Allah shine yi musu biyayya da imani da abin da suka aika suka ce a yi a aikata da kuma aikata duk wani abu na yi musu da'a da kuma nisantan saba musu wani yana cewa ta'sil ilaha wa anta tuzhiru hubbahu hadha la amri fil qiyas badi'u law kana hubbuka sadiqan la ata'tahu innal muhibba liman yuhibbu muti'u ya zaka zo kana saba wa Allah kuma kana gaya wa mutane cewa kai kana son Allah kaman abinda Abu Qatada ya bada amsa wa Ka'ab kenan kana son Allah kana son annabin kuma ka zo kai saban Allah haka kurin ka ka je yaki ba uzuri da gangan ta asil ilaha wa anta tuzhiru hubbahu haba ai wannan wani abu ne baƙon abu ne zai taɓa yiwuwa ba mai son Allah da annabi kuma yana saba masa da soyayyarka ta gaskiya ne da ka yi wa Allah da'a ai duk wanda yake son wani innal muhibba liman yuhibbu muti'u ai duk wani wanda yake son wani to za ga yana masa da'a da haka kawai ya ce shi Allah wa rasuluhu alam kuma wannan ba magana ya masa ba kawai ya faɗi itikadinsa ne abin da yake ƙuduri ba wai don ya ji yadda ka ba malamai suka ce duk wanda ya rantse ba zai magana da wani ba sai ce da shi Allahu a'lamu yana nufin ni dai Allah kai ka sani halin da nake ciki da halin da ba wannan yana magana ne da Allah kawai ba da shi yake magana ba Imam al-Qurtubi ya faɗa a cikin al-Mufhim yace abinda zai iya dauka wannan zance shine shi Abu Qatada fahima annal kalama alladhi nuhiya anhu magana da aka hana shi wa Kabu dan Malik da su Murara ana nufin magana wacce take mubasafa a saki baki a ta zance a saki fuska sannan kuma a yi ta mai da magana ya faɗa ka faɗa ba irin wannan kalmar Allahu alam ba yace ala tara baka gani ba kai mai karatu annahu lam yurid assalama walal tafata li hadisihi ga ko sallama bai mayar mai ban kun bai waiwace zancen sa ba malan ka abu da ya zauna a wannan gonar ko kula shi bai ba yace fa fadat aynaya kawai sai ido na ya fashe ya rinka zubar da hawaye idanuna ya rinka zubar da hawaye abinda ake nufi ya shiga tausayin kansa da kansa yace ni ko yau na shiga uku ni ko mai nayi haka akai mu wannan dabi'a da wannan mu'amala wata wallaitu na juya na tafi raji'an daga inda na baro na tafi gida hatta tasawwartul jidara sai da naje katangan nan ta bukata da wanda na tsallaka yace fa baina ana amshi fi suqil madina na tsallaka katanga na koma inda na baro wata rana na sake fita ban gaji ba na tafi kasuwar madina ko Allah zai taimake ni in dan samu wanda zai mun magana iz nabatiyun min nabati ahli sham sai ga wani nabati in an ce nabati ana nufin alfallahu da nabati da alfallahu da ɗaya ne ana nufin manomi sai wani manomi an ce da shi na batsi ne saboda yana fitar da ruwa ya nau ya san bitul ma'a ma'ana ya sakhrijuhu yana kokarin fitar da ruwa daga cikin gulbi ko kududdufi ko idan ruwa yana yi wa amfaninsa bayi cikin mutanen sham gashi nan ya taho shi ba dan madina bane dan sham ne me ya kawo shi madina mimman kadima bit ta'ami yabi'uhu bil madina ya ɗebo abinci ne ya kawo abinci ɗan kasuwa ne yana sai da abinci a madina sannan kaga tunda ana exporting ana importing na food wato kayan abinci tun a zamanin annabi kuma wannan kasuwanci ne mai kyau gwamnati ta bada dama a rinka shigo da abinci a korin yunwa ta inganta wa mutane noma da sana'a amma ta buɗe bodoji a shigo da mutane abinci kada mutane suna da kuɗin da za su yi abinci amma a tsananta musu su ta zama da yunwa sata ta yi yawa mutane su ta mutuwa da haka tun a da ana shigo da abinci ‘yan kasuwa kuma wannan yake nuna a bawa ‘yan kasuwa dama tunda su Allah ya hore musu suna da kuɗi su tafi duk inda za su je a duniya su kawo abu duk inda ka ga ana da tsada malaman economics suna faɗa cewa idan aka samu demand ya yawa bukata ta yawa the higher the price price ɗin kaya sai ɗaukaka saboda demand ɗin bukata duk abin da ake kowa yana so kowa yana so to sai rinka ƙara sama highest demand ɗin shine yake yake controlling ɗin kasuwar sai kaga abu yana yana hauhawa amma in ana demanding ɗin abu kuma akwai shi a wadace to sai kaga ba zai ba zai tsada ba misali da katin layin waya ta yanzu da nake buga waya da shi kuɗi na siye shi ɗugu wajen dubu barkatai amma yanzu in ka je akwai inda kyauta ma ake baka layin waya ɗari biyu za ta baka ka samu kuma wata ɗari biyun a ciki an yalwata saboda ana so kowa ya samu haka ne to idan aka ba da dama aka shigo da abinci abinci kurin ko da za a tsare wani abu amma abinci dai saboda kar a kashe mutane da yunwa ga tsadar kayan masarufi ga yunwa wanda wannan shugabanni ya kamata su ƙara tunani komi yadda kuke so ku inganta ƙasar ku kar ku kashe talakawan ku da yunwa ko ba ku ba su wadatattun gonaki da za su yi noma ba gona siya ake ga daji a banza amma kana zuwa ka sara a matsayinka na ɗan ƙasa za ka yi noma sai dai ka ji ka a kurkuku ga daji muna gani iya gani amma ba mu isa mu noma shi ba ya kamata gwamnati ta sassauta a bawa sarakuna dama ko ciyaman na local government ko gwamnoni duk wanda yake dan ƙasa ne yana da takarda yana da wani abu a je a yanka masa gona ya sara yi ta nomewa me a ciki me za ku yi da ƙasar me za ku yi da ita ina ce yanzu kun hana mutane ga ki da nan sun rike gonakin gaba ɗaya da dajin gaba ɗaya da za a sare ta duk a sa giredoji su ta sharewa ana rabawa 'yan ƙasa na rantse da Allah ko ba a shigo da kayan abinci ba sai mun kori yunwa to babu za ka yi ta tafiya daga nan za ka je Maiduguri dajin da za ka gani ya fi garurrukan yawa amma ba ka yi saka noma ba a yi wani tsari mana za a ba wa 'yan ƙasa dama ɗan lokal gamman kaza duk dajin nan ku shiga ku yi ta noma kai kar ku ba su kyauta ma ku ce aro aka ba su na gwamnati ne daga nan zuwa shekara ɗari gwamnati za ta karɓi kayanta me a ciki ba ku ba su gona ba ba ku kawo musu taki ba idan gwamnati ta buga takin not for sale sai manya-manya sai su ɗebe takin sai su sa shi a kasuwa su sayar gashi nan not for sale amma kuma is for sale ƙarya kenan sai Najeriya ba su da taki ba su da abin sannan ba su da aiki jobless masu zaman banza sun yawa ba aiki zaman batsala ba gona ba taki ba aikin yi to da ma mutum yana dan aikin yi kaga zai yi rufe talaucinsa na rashin zuwa gona abincin da bai je ya samu a gona ba a wajen aiki zai samu to babu aiki yanda za ku gane mutane ba su da aiki yi a ɗan bakin titi nan kaga dai yanzu kowa yana wuciya wani mai mota yana buge mai babur yana faduwa kafin minti goma za a ga mutum ɗari uku sun haɗu a wurin yanda ka san daman kowa a tsatsaye yake wani abu yana faruwa za ga an cika wuri saboda me kowa a zazzaune yake bai da abin da zai bai da inda za shi wahala ta yi yawa talauci amma inda aka ci gaba za ga ana inganta rayuwar mutane da hanyar noma gwamnati ba za ta iya ba wa mutane aiki ba gaba ɗaya ba ta isa ba wallahi ku yalota mutane a sai giredoji ministry a wannan abin da ya shafi harkar agric a sai giredoji a sa su a duk states da tractors a sa farashi mai sauƙi su ta rushe bishiyoyin nan a samo motoci na tonon ruwa kogunan da muke da su su ta budawa ana ratsa ruwa yana shiga gonakinmu muna noman rani muna noman damana ku gani na rantse da Allah duk kasashen nan na Afirka gaba ɗaya sai sun zo muna ciyar da su abinci malam mutum ɗaya fa in ya samu dama mutum ɗaya ba biyu ba fa wallahi in ya samu dama ya samu taimako na gwamnati zai iya noma shinkafar da mutanen Kano wallahi za su ci kuma na sha faɗa ina maimaita ku je ku tambaya duk wanda yake Amerika babban hanyar samun kuɗin Amerika noma ne kuma wallahi idan aka gaya maka hanyoyin da Amerika take samun kuɗi aka aka buga maka fasanci din kaga abin da noma yake ba su zaka sha mamaki ko fetur suna da fetur ne ma ka gaya me za su samu kuɗin in ka je wani wani wani wani dan uwa yake gaya mu yace yayi yayi harkar business din kayan abinci America yace wallahi malam gonan bature guda daya wallahi malam da helicopter yake gewayeta bature daya ya ɗebi ma'aikata wasu duk da suke tafiya daga Afirka suna shiga America din nan waye gonaki ake zuba su ta noma kana dariya sun fi wani miloniya a nan garin samun wadata wallahi daga can ya turo ya gina gidansa tamfatsa yake a Amerika yake sai ka san me yake yi noma yake yi ina za ka gane waken suya kawai yake yake yake packaging kawai bai da aiki sai packaging waken suya store din mutum wallahi store din mutum ɗaya wani yake gaya mu Amerika store din mutum ɗaya billahi azimu malam ya kai wata unguwa guda a wani gari store shi shi kadai tiriloli ne sun fi ɗari nawa suke shiga wannan so ɗin gaba ɗaya waken suya ake zuba har gyaɗa ɗin nan suna nomawa masara ɗin nan ka gani suna noma amerika fa amma ka duba munan yadda aka kashe harkar noma ga daji a banza daji duk duniya ma ni Allah na tuba akwai wanda ya kai mu daji inda dai ban san duniyar ba ai wani dan China ya shigo Najeriya da wani ɗalibi na yana harkar China yace su shiga su dan zagaya ya ɗebe shi daga Kano yace bari su je Maiduguri wata jiha ce babba supervising harkar kasuwanci su game za su bude na business ha mala ana cikin tafiya ba sai mutumin ka sai ga dan China yana ta yana ta kuka ba dan China yana kuka ha yace ogawacin dan China da kirkirar rashi dan China nan yace ya ga land ya ga ƙasa ya ga ruwa a banza ba utilization ga ƙasa ga ruwa ya ce sai ga ruwa sai dai ga shanu suna ta shiga kawai ya ce tun da ya fara tafiya daga kano har zuwa maiduguri green area yake gani kore shar gurin da yake daidai yake ya karɓi ne ya karɓi shuka ya karɓi abinci ya ce amma abin baƙin ciki wallahi ba a ya ce ɗan Najeriya ko mutum ne kuwa ya ce do you really know your right ya ce do you know business kuwa ya ce mai ka gani oga ya ce why are you not utilizing this land to me zai ce masa a'a ba taki a'a ba nasa bane a'a na gwamnati ne ya ce su fa ta kai ga saboda rashin land sukan je su samu ruwa da yake kwance su shimfiɗa mai kafet ruwa ne su san dabar za su sun fuda mai kafet su shuka a kai kafet din yana absorbing ruwa ya fitar musu da tsuro su su girbe akan ruwa suke noma malam bari in gaya maka wani abu guda kafin ka samu wata ƙasar da Allah ya mata arziki na abubuwa da yawa irin Najeriya wallahi za ka daɗe wannan ita ce gaskiyar magana duk wani abin da ka sani ana samun kuɗi da shi wallahi sai dai rashin iliminmu ya sa ba mu gano ba in kaya ne muka kasa a kasuwa ana bala'in ciniki in noma ne za mu yi har yanzu a lissafin masana ƙasa a cikin ƙasar da Allah ya bamu a cikin ɗari ba ma noma kashi goma ƙasa da ake da ita cikin ɗari ba a noma kashi goma kogunanmu a banza iska da rana yake shanye ruwan ko ya fita ta ambaliya ba ma benefitin da shi kun san duk me ya jawo mana wannan rashin shugabanci na kwarai da ƙarancin tunani da gajeriyar basira na wasu daga cikin shugabanni tunani ma ka zaɓi shugaba ma mai tunani da zai iya creating abubuwa da zai gina ƙasa it matters amma babu wani sai ya gama shan giyan sama yake fitowa kamfen kuma a zaɓe shi shi ne abin da ke faruwa amma wallahi malam ba sai mun dogara da gwamnati gaba ɗaya ba ƙasar mu kawai da Allah ya mana ruwan Najeriya da ƙasar Najeriya wallahi ta isa ta ciyar da mu ta shayar da mu mu wanke riga mu hau kowace mota ne don gidansu mu hau abin da muka ga dama wallahi Allah nake gaya ma yanzu ko nan kura ka je duk wani matashi da yana iya fita gona ya je noma a kura wallahi ba talaka bane inda za ku yi rating fubaci a jihar Kano to kura tana daga cikin local government din da babu fubati a ciki ka san me saboda suna noma gona ne zaka gani iya ganinka yara ne malam wani zai sauke buhun shinkafa ɗari biyu wani buhu dubu wannan ya sayi babur wannan ya gina gida wani dan kura yake ga ya ce ai malam mu aibu ne ma a gare mu mutum yaje waye tinkari aure bai gina gidansa ba yawanci samari yara suna da gidajensu na kansu saboda noma ba mu da dajin da za a yi noman muna da shi ba mu da ruwan da za a yi noman muna da shi me a ciki ba abin da ba za mu yi takin nan da kuke gani a unguwarku billahi azimu zaka iya yi zaka iya creating dan karamin kamfani na yin takin zamani chemicals ɗin kawai ake da bukata ka je ka siyo yi. to amma ya late shi sa talauci ya mana yawa kashe kashe ya mana yawa zaman banza ya mana yawa na rantse muku da Allah ɗaya. wallahi tallahi ba talauci ne Allah ya saukar mana da shi talauci na hakika ba tsabar rashin basirar ya zamu iya neman kuɗin ne da kuma rashin shugabanci na kwarai ko ka yadda da ni ko baka yadda da ni ba ka zo mu buga da kai daga nan har asuba wallahi hanya dai ta samun kuɗi wallahi yaran mu suna buƙatar jagoranci na sha faɗa ina maimaita idan gwamnati bata iya ba mutane aiki kowa da kowa ba ga daji ba muna da ruwa ba yanzu dam dam a Kano da muke da su a banza ambaliya suke yi duk dam da ake da su a Kano state ku je ku bincika ku gaya mun wanne ne ake utilizing 30% a dam ɗin da ake amfanuwa da shi wanne ne a ciki ga ruwa nan malam cigadam ɗin sai dai balle ta ambaliya yana kashe mutane a tsaruka ga gonaki na rantse da Allah wani dam din zaga ga shi ga gonaki ba a iya nomawa amma kawai wayarin za a yi a ja a gyara wa mutane hanyar ruwa a ja shi a buɗa malam ba wani wanda zai zo ya zanga zanga ba wani wanda zai zo ya sa ido akan kuɗin da kuke sata kun gyara musu gona kullum suna gona tireloli ne za su rinka shiga suna fito da buhunan wake amma muna Najeriya yanzu a ce wai buhun masara wai naira dubu arba'in da wani abu yana neman dubu hamsin da kaɗa it's a shame on us wallahi buhun wake muna da ƙasar noman wake a yanzu da kaka'a wai sai ka cire naira dubu arba'in da wani abu ka sayi wake da zaka ci kosai da zaka yi alala da shi ƙasar da ake production ɗin waken to yaya muke tunanin nan da wata biyar wata bakwai wake nawa zai zama ga ƙasarmu duk inda ka shuka masara za ta kama ga kasashe nan muna da gurin noma ga su kebbi shinkafa idan ka je ka ga gonakin shinkafa da ruwa wani dan kebbi yake ga me ce malam arziki a wannan jihar wallahi ba wanda ya sani sai Allah haka kurin wani gurin wallahi tallahi nake ga ma ruwa ne kawai ke bulbula haka kawai akwai fa noman shinkafar da wallahi sai da kwale-kwale ake anan kebbi ku je ku ga masu kamfanin shinkafa da suke ta bubuɗe kamfanonin shinkafa Kebbi State kaɗai za ta iya ciyar da Najeriya gabaki ɗayanta da shinkafa wallahi iya Kebbi ban ba maka maganar Taraba ba je ka Taraba gidan arziki gidan noma ƙasar albarka a Taraba akwai wuraren da ko taki baka da bukata taki ƙasar ce zaka ganta baki kirin da ka shuka kawai fitowa za ta yi masara wallahi ko taki ɗaya ba za ka sa ba kai akwai inda ta raba ko noma ba a yi da kayi feshi ɗaya fa ka watsa irinka sai girbi a nan ta raba wallahi kuma ina so na gaya muku wani abu a ƙasar ta raba ana noma doya duk duniya ba inda ake da kilin doya lafiyayyen doya sai ƙasar ta raba sai a wannan tsibirin a ta raba duk duniya duk inda ake cin doya babu inda ake da doya mai kyau sama da wannan doya ta taraba amma waye ma ya san da taraba a ƙasashen duniya citta idan ka je kafancan a ƙasar kafancan ɗin nan garurrukan kafancan akwai wurin da Allah ya ajiye duk duniya babu cittar da in an kai ta kasuwa take karbuwa irin cittar kafancan amma ka je ka gani ko hanyar arziki babu a kafancan hanya ga ƙasar a banza ba a iya utilizing ɗinta wannan is a challenge to shugabanninmu shi yasa in za ku zaɓi gwamna ko za ku zaɓi wani sanata ko za ku zaɓi waye ku zaɓi mai tunani mai basira waɗanda suke da damar su yi tunani su gaya za su taimaki al'ummarsu kar ku bar mutane su sa larasi akan wai iya gwamnati kawai sai kowa ya shiga ofis ku tura mutane gona wannan abu ɗaya na muku magana fa banda magana kiwo yanzu kifi kawai kifi kawai in mun ga dama za mu iya noma kifi wallahi ya zama mana tattalin arziki ku duddufaye na banza da muke da su a Kano ku duddufi ga su shekara suke a banza ku gaya min ku duddufi nawa ne ake yi ko wani attajiri ko gwamnati take noman kifi a cikinsa ina ce in za ku yi noman kifin duram duram kuke saya ga ku diddifi ku kewaye shi mana ku datse shi ku raba shi gida biyu gida uku ku sa masa net a raba mutane a ta zubawa kifi abinci kifi za ku samu lafiyayye ga ruwa a banza ba amfani da shi ku diddifi ɗaya idan ka noma na rantsa da Allah billahi azimu kifin da za a samu sai iya rike wata local government amma ga sunan a banza sai dai ƴan ƙwaya in sun yi sata su shiga su ɓuya ko akuya wani ta faɗa shi ta ɓata ko kuma wani ya faɗi ya mutu a ciki ai ta fitsari a ciki a banza ku duddufa a cikin badalar Kano ba waje ba dan Allah wata rana wata lokal government ta ba wani attajiri ku duddufi ɗaya ta ce gashi ka je ka nemo malamai da suka san harkar noma ta kifi ka noma ka ga arzikin wallahi layi za a yi shaguna za a buɗe na kifi a gindin wannan kududdufin iya tsawon shekara amma na ba ku assignment na ba ku aiki a duk Kano gaba daya ku diddifi nawa kuke da shi kuma nawa ake utilizing ɗinsa ga abinci a cikin ku diddifin nan na kifi a banza tabo wanda kifi yake so a banza yana tafiya ba amfanuwa da shi kuma sai mu zo muna kukan talauci talauci sai na karisa wallahi ka banni kawai kan mu ayyau a shirye na zo wallahi saboda ina da damuwa na ga talaucin nan sai ya kwantar da mu ne a ƙasar mu shi yasa na nasarta daga makaratun nake da rage Allah idan mu tashi muka yi da gaske muka nuna mutanen nan fa muna da bukata abubuwan nan ba wallahi talauci zai kore mu a kasan mu Allah nake ga muku ba magana wasa ba yanzu yashi kawai malam yashi yashi kawai ina ga ma yashi kawai idan aka gyara shi aka tsara shi billahi alazim al'umma nawa za su iya rayuwa akan yashi packaging ɗinsa za a rinka yi ana kai shi wasu wurare yanzu a kudu din nan fa a Najeriya akwai inda ba su da yashin da muke da shi a arewa yashi wallahi alazimu sai an sa shi a trailer an lalle shi an kai musu shi saboda su can duk tabo suke da shi amma duba yashi a banza da muke da shi wani kogin ma zai shekaru ruwa bai kawo ba yashi iya ganin ka to ko shi aka yi tifofi ana packaging ana tsora shi a jirgin ƙasa ana fitar da shi ana kaiwa kaza yashin mu na Najeriya ya fi na Niger kyau saboda mun fi su ruwa yashin mu na kaza gashi nan shi kadai ya isa dutse akram kallah duwatsu wannan masallacin da dutse aka yi shi dutse concrete building da ake yi duk wani dake da za a yi da dutse ake yi duk duniya idan za a yi gini sai an saka dutse amma malam ka zo ka ga duwatsu da suke kwance ko a bayan biyu ke nan Allah ya san duwatsu nawa ake da shi amma dan a nuna maka kidahumanci da dolancin dan Najeriya dan China ne yake zuwa ya san muhimmancin dutse shi zai zo ice injin nika dutse ya zo ya kafe shi ya tafasa dutse mu bi layi muna saya dan China ya ƙara farashi a mita ɗaya ta dutse a rana ɗaya ya ƙara dubu goma dubu sha biyar kuma dole ka saya ku gaya min injinan nika dutse a Kano da duwatsun da gwamnatin Kano take da shi gwamnatin Kano injin nika dutse guda nawa ta mallaka dan China kuma guda nawa ya mallaka foreigners mu je China mu sayo kaya su zo kasar mu su sayi kayan da za su sarrafa kayan abubuwa na, na amfanin rayuwa mu saya kuma a wajensu wallahi ko yau ko gobe ko nan bayan biyu ke in ka tabbi akwai wurin da ake nika dutse sama da shekara barkate wallahi ofisin yan China ne ko yan wannan dillalansu su suke zaune suke daga farashi su za su ce maka dutse duk mita ɗaya kaza mita ɗaya kaza mita ɗaya kaza mu sai dai mu je mu siyi tifar dutsen fa a ƙauyen mu yake a garin mu yake dutse fa kwaman dutse ga duwatsu nan a banza inda suke da kokari sai dai karce su je su ta saran sakato ta saran dutse tun yana yaro har ya mutu yana saran dutse kuma bai kuɗi ba an ci gaba inji ake sa yanzu masu kuɗin mu ba za su iya sayan injinan markaɗa dutsen nan ba yanzu kai ɗan Najeriya ka isa ka je ƙasar China ka je ka samu wani wani arziki na ƙasar su ka je kana tona kana sayarwa kai ka isa in ba Najeriya ba ina za a yi wannan kwalli da kake gani da kuma kwal da ake tona akwai ƙasashe akwai jihohi da duk a ƙarƙashin wannan suke amma ba mu bane in na ga dama zan ta irga muku jihohin da na sani 'yan China ke shiga suna tono arziki suna fakejin su kaɗai ne a dajin kurin iyakaci su ba wa dagacin cin hanci ko wanda yake kula da gurin a bashi cin hanci shikenan kawai da tireloli suke shiga suna fakejin kuma wai mu zo mu ce wai mu Najeriya muna cikin yunwa muna cikin talauci sai mutum ya tashi daga nan ya tafi China yana zuwa yana dako yana aikin wahala gashi shi kuma dan China ya baro China ya zo nan yana nika maka dutse yanzu injin nika dutsen ne ba alhajin ka zai iya saya ba haba mutane ya kamata samarin mu matasa ni da ku nake magana mu canja tunani mu canja ƙasar nan waɗannan masu shekaru da suka daɗe sun yi expire wala kila ba sa ganewa ku matasa 'yan siyasa ku gyara tunaninku na rantse muku da Allah ɗaya za mu iya riƙe jihohinmu da ƙarurrukanmu da lokal gammatinmu da arzikin da Allah ya bar mana a cikin jihohinmu yanzu kaga ruwan da Allah ya bawa Kano kaɗai iya ruwan dam dam da suke Kano sun isa su ciyar da Kano ko ba a kawo masara ɗaya Kano ba ko ba a kawo gero ɗaya ba Kano ba tsakanin noman damuna da noman rani wallahi Kano za ta iya ciyar da kanta har ta ciyar da Jigawa da Yobe idan ka shiga wajen su zamfara ɗin nan ƙasa ce ta noma malam duk inda kaga jaddawa mai kyau to daga wajen zamfaran nan ta fito malam ƙasa ce malam yadda ka san Allah ya yi ta dan a shuka dawa amma abun bakin ciki malam an je an sallada musu yan ta'adda a wannan duk dajin da kaga ana noma ana samu arziki a wannan jihohi tsakanin Sokoto Zamfara ina ne sai kaga akwai yan ta'adda sun hana mutane noma a wurin kana da wani uzuri dan Najeriya kana buƙatar shugaba ne na kwarai kawai kowa idan ya tashi abin da ya dame shi mai fetur yake kawa fetur din ina tabbatar muku wallahi sai an zo an daina yayin sa Allah ana nan tafi wallahi wannan mai fetur ba shi muka dogara shi ba sai an zo an daina yayin sa a duniya yanzu motoci an fara yi masu amfani da da rana ka ta sulluɓa gudu ba fetur a ciki Allah kwa ko ba haka bane to gwanda ma shugabannin mu su dawo da mu kan asali duk ranar da aka wayi gari aka ce duniya an daina amfani da fetur 'yan Najeriya mun shiga uku kuma lalacewa yanzu ka ga fetur din muna da shi a banza har duniya ta tashi ba za mu shanye fetur din da muke da shi a cikin ƙasa ba saboda tsabar rashin tsari sai dai mu tone shi mu kai wa wata ƙasa ta gyaro mana a sake dawo mana shi mu ne muke hawa motoci na miliyan kaza gida na biliyan kaza a auro jajayen mata a ƙasashen waje a yi kaza a yi kaza amma yaya za mu iya yin abin da zai taimaki kanmu da al'ummarmu malam in fa ba ku tsaye da ni ba kan na je na zunguro muku na barin da ka ta'ala abinda na faɗa daidai Allah shi ba mu lafiya wanda ne kuskure ko tuntuman harshe Allah ya yafe mu wannan talauci da yake tunkarar mu Allah mana maganin sa Allah sa matasan mu da shugabannin mu su ji wannan su farka kuma su taimaki wannan al'umma wassalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh